الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 23 ga watan 3 shekara ta 2024 miladiya jiya in ba manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 86 a cikin suratul bakara wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 87 Allah madaukakin sarki mana jagoranci Allah ya sa albarka cikin abin da za mu karanta Allah ya sa albarka cikin abin da za mu saurara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينة البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala qad ataina Musa alkitaba Allah ya ce hakika mun ba mu annabi Musa littafi littafin at-taura wa qaffayna min ba'dihi bir rusul sannan muka bibiyi bayan shi da sauran manzanni wa ataina Isa ibn Maryam albayyinat muka ba mu annabi Isa dan madanna na Maryama muka ba shi hujjoji bayyanannu wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka karfafe shi da ruhi mai tsarki afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum yanzu ku duk sanda manzo ya zo muku da abin da ranku baya so istakbartum sai ku yi girman kai fari fa fariqan kazzabtum wani bangaren ku ƙaryata wa fariqan taqtulun wani bangaren ku kashe wa qalu suka ce kulubuna abinda ya jawo muke haka shine zukatanmu kulubuna gulf suka ce zukatanmu suna da rufi ne akwai rufi akan zukatanmu Allah ya ce balla anahumullahu bi kufrihim Allah ya la'ance su ne saboda kafircinsu da suke yi fa qalilan ma yu'minun da haka ɗan kaɗan ne masu yin imani a cikinsu ko imaninsu ɗan kaɗan ne waɗannan ayoyi guda biyu ubangiji tabaraka wa ta'ala har yanzu yana ƙara yi mana bayani yana ci gaba da yi mana bayani akan banu isra'il sai dai a wannan ayar bayan allah ya fara bayani akan annabi musa alaihi salatu wassalam wanda shine annabi musa ibn imran wanda shine yana daga cikin annabawan da allah ya aika wa banu isra'il bal shine mafi falalansu to Allah kuma sai ya shigo da magana akan annabi Isa ɗanna na Maryam alaihi masalatu wassalam Allah ta'ala ya ce walaqad ataina Musa alkitab haƙiƙa mun ba mu annabi Musa littafi mun ba mu annabi Musa at-taura wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa qaffayna ay ittaba'na mun bibi bayan shi da wasu manzanni bayan mun ba mu annabi Musa littafi mun ba shi at-taura to kuma bayan ya shuɗe ya rasu ya wuce sai kuma muka biyo bayan shi da wasu manzanni kuma haka haka haka haka haka wa in min ummatin illa khala fiha nadhir thumma arsalna rusulana tatra Allah ya ce haka muka dinga aiko manzannin mu ɗaya bayan ɗaya wannan na bin wannan wannan na bin wannan wannan na bin wannan har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da haka Allah ya ce hakika mun ba mu annabi Musa ibn Imran mun ba shi littafin at-taura sannan mun bibiyi bayan shi da manzanni bayan ya wuce mun kawo wasu manzanni bayan ya wuce mun kawo wasu manzanni hakanan hakanan hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce hakanan Allah madaukakin sarki ya dinga turo manzanni kullama qubida nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar duk lokacin da Allah ya karbi ran wani manzo to sai kuma wani manzon ya maye gurbinsa duk lokacin da aka karbi wannan sai a kawo wani ya maye gurbinsa in wannan ya rasu wannan ya biyo bayan shi in wannan ya rasu wannan ya biyo bayan shi haka nan aka yi ta yi har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haka nan kuma addinin aka ci gaba da dakonsa sahabbai suka dauka suka mika ma tabi'ai suka mika wa masu bin suka mika wa masu bin su har zuwa ga kanmu har zuwa ga kuma waɗanda za su biyo bayanmu Allah ya sa mu zama 'yan dakon addininsa saboda haka wala qad atayna musa alkitaba hakika mun ba mu annabi musa littafi wa qaffayna min ba'dihi bir rusul sannan kuma mun bibiyi bayan shi da manzanni masu tarin yawa bayan annabi musa ya rasu to a cikin banu isra'ila kansu Allah madaukakin sarki ya tada manzanni kamar yadda Allah ya yi bayani ma akan wani manzo da ya zo cikin banu Isra'ila bayan annabi Musa a can gaba a nan suratul baqara Allah ya ce alam tara ila al mala'i min bani ألم Isra'ila تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ min قالوا ba'di Musa من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا Mm.
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علي والله لا يهدي Allahu alimun bil zalimin والله عليم بالظالمين Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa Allah ya ce shin baka yi dubi ba zuwa ga wasu manya-manyan mutane daga cikin banu isra'il min ba'di musa bayan annabi musa ya wuce iz qalu li nabiyyin lahum lokacin da suka ce ma annabinsu da Allah ya aiko musu a wannan lokacin suka ce ib'ath lana malikan ka tayar mana da wani jagora wanda zai jagorance mu nuqatil fi sabilillah mu je mu yi yaki don daga kalmar Allah kaga sai Allah ya ce min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum bayan wucewan annabi Musa wannan annabin ya zo a cikin banu Isra'il to shine Allah yana cewa wa laqad atayna Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul wa laqad atayna Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul Allah madaukakin sarki yace hakika mun ba mu annabi Musa dan na Maryama littafi na at-taura sannan muka bibi bayansa da wato ainihin manzanni masu tarin yawa to bayan Allah ya yi magana akan annabi Musa sai ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat sai Allah ya ce mun ba ma annabi Isa dan na Maryama mun ba shi hujjoji bayyanannu to malamai suka ce abin da ya sa bayan Allah ya ce mun ba mu annabi Musa littafi mun bibiyi bayansa da manzanni masu yawa sai ya kawo annabi Isa shine saboda annabi Isa shine manzo na ƙarshe da aka aiko wa banu Isra'il annabi Isa shine annabin ƙarshe wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko ma banu Isra'ila wanda ya yi zamani tare da annabi Yahya alaihi masallatu wassalam to don haka shi yasa Allah ya ce wa wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat mun ba mu annabi Isa dan na Maryama bayyanannun hujjoji to anan al-bayyinat malamai suka tattauna akan menene waɗannan al-bayyinat din da Allah ya ce ya ba mu annabi Isa wasu malamai suka ce al-bayyinat anan sifatun ne li mawsufin mahdhuf sifa ce amma an shafe abin da aka siffanta din ya kamata a kawo sifa ne wal mausuf bayyanannu to bayyanannun ne Allah ya ce ne wa ataina Isa ibn Maryam al bayyinat mun ba mu annabi Isa bayyanannu ya kamata a ji menene bayyanannun su meye da meye Allah ya bashi to amma sai aka shafe mausuf din sai aka kawo sifa zalla to shine wasu malamai suka ce ai al ayatul bayyinat wa ataina Isa ibn Maryam al ayatil bayyinat mun ba mu annabi isa ɗanna na maryama ayoyi bayyanannu ko alhujjat albayyinat hujjoji waɗanda suke bayyanannu a fili to sai malamai suka tattauna akan menene hujjoji bayyanannu da Allah ya ba mu annabi isa ɗan maryam abdullahi ɗan abbasin Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yace shine abinda Allah ya ba mu annabi Isa na cewa yana iya rayar da matattu idan annabi Isa ya zo samu an taru me za a yi za a yi janaza ne waye mutu babanmu ne ina gawar take ce gaga wannan sai ce mai tashi sai ya tashi shi ke ne kowa ya watse wannan mu'ujiza ce da Allah ya bashi kaga a fili yake yi to shine aka ce Abdullahi dan Abbas yake wannan hujjoji bayanannun sune al-mu'jizat mu'jizozi da Allah madaukakin sarki ya ba ma Annabi Isa dan na Maryama sannan wa khalqihi min at-tin ka hay'ati at-tayr fayanfuku fiha fatakunu tayran bi idhnillah yadda Annabi Isa yake nemo laka ya hada tsuntsu da laka sai ya busa wata laike ta zama kamar tsuntsu sai ta tashi zai tattaro laka irin yadda ake hada kaji na roba da wane ne na roba don wasan kananan yara to annabi isa dinna na maryam zai hada irin wannan irin wannan tsuntsun da laka sai kuma ya yi busa a cikinta sai kuma ta tashi a matsayin tsuntsu wannan kuma duk yana yi ne da izinin allah sannan kuma yana wa ibrahil asqam yana warkar da marasa lafiya da izinin Allah wa ikhbarihi bil ghuyub yana bada labarin abubuwa na gaibu wanda za su faru wa ta'ayidihi bi ruhil qudus da yadda kuma Allah ya karfafe shi da ruhi mai tsarki wa huwa jibrilu alaihi salatu wassalam to shine Allah ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus abinda zai tabbatar maka da wannan bayanin da ce ayar suratu Ali Imran lokacin da Allah madaukakin sarki ya faɗa mana na Maryama cewa za ta haifi ɗa daga cikin yadda Allah ya siffanta mata ɗan da za ta haifa ya ce wa rasulan ila bani Isra'ila رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذني أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي وأحيي الموتى الموتى بإذن الله وأنبئكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Allah sai ce mata wannan ɗan da zaki haifa wa rasulan ila bani Isra'il manzo ne shi da Allah zai aiko shi zuwa ga bani Isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum cewa na zo muku da wata aya mai girma daga wajen ubangijinku hujjoji bayyanannu daga wajen Allah su menene wannan hujjojin shine anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr zan halitta muku in sassaka daga laka kamar tsuntsu in haɗa tsuntsu da laka fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah sai in yi busa a ciki sai kuma ya zama tsuntsu cikakken tsuntsu amma da izinin Allah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhil mauta bi idhnillah zan warkar da wanda aka haife shi da ciwon makanta da wanda yake da cutar baras da kuma rayar da matattu duka zai faru ne da izinin Allah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum zan kuma baku labarin abinda za ku samu na abincin da za ku ci da kuma abinda za ku ajiye a cikin gidajenku inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin lallai a cikin haka akwai ayoyi da hujjoji bayyanannu a gare ku in har ku masu imani ne to kaga wannan mu'jizozin su ne abinda Allah ya bashi su ne wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati kenan mun ba mu annabi Isa hujjoji bayyanannu to anan tunda mun yi magana akan mu'jiza Allah ya ba mu annabi Isa mu'jizozi wanda yana daga cikin abin da Allah yake ba mu annabawansa mu'jiza shine daga kalmar al-i'jaz shine gajiyarwa abinda zai gajiyar da duk wani mai karyatawa sai dai ya karyata don taurin kai da kuma son zuciya amma ba don bai fahimta ba to a aqidar ahlus sunna wal jama'a akwai abu guda biyu da ake kiransu na farko shine mu'jiza na biyu ita ce karama mu'jiza da karama suna da bambanci ita mu'jiza Allah yana ba da ita ne ga annabawansa da manzanninsa don su ƙure hankalin mutane ita ko karama tana bayyana ne a wajen bayin Allah manya-manya nagartattun bayin Allah waliyan Allah sannan kuma ita karama ba a takara da ita ba a fariya da ita mujiza ita ce ake fariya da ita mujiza ita ce annabawa za su zo su yi wa'azi mutane su ce in kun isa ku nuna mana alama in kun isa sai kuma su nuna alama ɗin kamar yadda fir'auna ya ce ma annabi musa ƙala in kunta ta bi ayatin fati biha in kunta mina sadiqi ya ce in har ka zo da wata mu'jiza ko wata alama da za ta nuna kai manzo ne to ka nuna in gani in ka isa shi ne Allah ya ce fa'alƙa a sahu fa'iza hiya su'banu mubin annabi musa sai ya jefa sandansa sai ga sandar ta zama macijiya wani za a yadahu fa'iza hiya bai za'u lin nazirin sai san ya sanya hannunsa a hammatansa sai ya ciro hannun sai ga ta tana haske tana kyalkyali kaga wannan mu'jiza ce annabi annabi salih da ya zo ya yi wa mutanensa wa'azi ya musu wa'azi suka ce a in dai da gaske ne fa'ati bi ayatin in kunta mina sadiqin in da gaske kake yi to ka zo mana da wata alama da za mu gane kai manzo ne inda gaske ne qala hadhihi naqatullahi lakum aya sai ce to ga taguwar Allah nan ita ce aya qala hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wannan taguwar aya taguwar Allah ita ce aya ita ce alama ya fito musu da taguwa daga dutse suka fahimci tabbas haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama larabawa sun shasha ce masa in ya isa ya nuna musu aya ga ayoyi nan burjik iqtarabati sa'atu wa shaqqal qamar suka ce ka nuna mana aya me kuke so suka ce watan nan ta tsage Allah ya sa wata ta tsage wannan duka alama ce mu'jiza ce amma karama mutum ba zai zo ya ce ku yadda ni waliyi bane a ce ba a yadda ba ya ce to bari in kawo muku karama wannan ba a haka ba a takara da karama ba a bugin kilji da karama duk wanda zai bugi kilji da karama to wannan ba waliyin Allah bane waliyin shaidan ne tsafi yake yi siddabaru ne saharu a ayyunan nasu ne wastar habuhu ya sihirce idanun mutane ke mutum ya ce shi wali ne bari maka gani yana tafiya akan ruwa ko kuma ya shimfiɗa dadduma ya zauna akan ruwa wannan ba karama ba ce a duba kasan za a ga akwai abin da ya sa ya sa wani malami ya ce idara aita rajulan ya tsiru au fauka ma'il bahari qad yasiru wa lam yaqif inda hududi shar'i fa'innahu mustadrajun aw bid'i idan kaga mutum ya tashi sama ya baza fukafukai ya tashi sama ko kuma ka ganshi na tafiya akan ruwa kuma kaga cewa wannan mutumin bai fatsayu akan dokokin Allah ba to ko dai Allah ya masa talala yana sihirce idanun mutane suna ganin kana ganin kamar ya tashi sama bayan yana ƙasa ko kana ganin kamar gashi yana tafiya akan ruwa bayan ƙarya ne ko kuma ɗan bidi'a ne shi amma ita karama ba a takara da ita ba a fariya da ita wani ɗan bidi'a ya bayyana a zamanin shekul islam ibn taimiya yana ce ma mutane shi waliyi ne shi waliyi ne zai ma iya shiga cikin wuta a hura wuta ya yi tsiddabaru mutane su ga kamar ya shiga cikin wutan gashi nan a ciki amma bai kone ba saboda haka sai aka zo aka hura wuta shekul islam ya ce a zo da shi aka hura wuta wuta ta tashi sai kama hannunsa ya ce zo mu je mu yi alula suka je suka yi alula ya ce mu je mu shiga wutan tare ya tunkari wutan sai ya ga shekul islam ya rike hannunsa sun tunkari wutan sai ya fuske hannunsa ya sa gudu ibnul qayyim yace muka tambayi shekul islam muka ce a to inda ya yadda yayi ta wurin kai an je an shiga wutan ba yace nayi imani da kuma yaqinin cewa yadda Allah ya bayyana kara mu'jiza akan annabi ibrahim aka sa shi a wuta wutan bata kona shi ba yace ni ma naje don in kare addinin Allah Allah ba zai bari wutar ta kona ni ba shi yana da wannan yaqinin saboda haka ita karama ba a takara da ita ba a takara da ita sannan ba wajibi ba ne don mutum waliyi ne sai ya nuna sai ya nuna karama ba wajibi ba ne balma yanka ga mutum na cewa ni waliyi ne ga ma karama ta ya nuna ba waliyin ba ne domin akwai wani abu na takabburanci da girman kai a ciki waliyan Allah kuma an san su masu tawadu'u ne ba ma su so su bayyana boye kansu suke yi ba sa son bayyana to kaga karamomi sun yi ta bayyana tun a zamanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi Usaid ya tashi cikin dare yana karatun alkur'ani ga dokinsa a daure ga yaronsa a gefensa daka can sai ya ga wani haske yana yana sassaukowa dokinsa yana zabura yana karatun Kur'ani sai ya ji tsoron kar wani abu na cuta ya shafi wannan yaron nasa sai ya dakatar da karatun Kur'ani. sai ya tashi ya duba sama ya ga yadda hasken yake tahowa sai ga hasken ya lume sama da ya zo ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi tilka mala'ikatun danat li sautika ya usaid annabi ya ce masa usaid zakin karatunka ne zakin muryanka ya sa mala'iku suka sassauko don su ji karatunka ce da ka ci gaba da karatu har gari ya waye da mutane sun waye gari suna ganin mala'iku da idonsu kaga wannan karama ce amma ba zai fito yi takara da ita ba sai duna abubakar radiyallahu ta'ala an ya tara mutane da azumi zai ciyar da su abinci ya ga abincin bayi da yawa mutane kuma sun taru da yawa ya yi bismillah ci gaba da auna wa mutane mutanen duka suka ci suka koshi kuma abincin ya yi saura wannan karama ce yana daga cikin aƙidar ahlus sunna wal jama'a kamar yadda imamu bahawi ya kawo a cikin littafinsa aqidatul bahawiyya ya ce wa nu'minu bi karamatil auliya mun yi imani cewa da gaske ne akwai waliyai kuma suna da karamomi amma ita karama kamar yadda na faɗa ba a mubahati da ita ba a bugin ba a bugun kirji da karama a ce nuna mana karamanka ba a haka mu'jiza ta manzanni ita ce ake bugun kirji da ita mu'jiza da Allah ke ba wa manzanninsa shine manzanni suke iya bugun kirji da shi amma ban da karama mutum ba zai zo ya bugi kilji ya ce shi wali ba ne bari ya nuna muku bari ya nuna muku karama balma hasali mafiya yawan waliyan Allah karamomin sun ba sa bayyana sai lokacin da ba sa ne mafiya yawa sai san da ba sa ne wani zaga Allah ya bashi firasa shine dogon hangen nesa zai faɗi abu bayan mutuwarsa da shekara goma sha sai a ga abin ya faru wannan firasa ce da Allah yake ba bayinsa nagaltattu saboda haka amma ba za a fito a ce to ai shi ya fito ya ce misali ya ce ya faɗa gashi nan na faɗa tun shekaran jiya kaza zai faru sai kuma gashi ya faru ce kun gani ni wani yin Allah ne a ba a haka to saboda haka mutum ba zai bugi kilji da a karama ba amma annabawan Allah suna iya yin gasa har takara da mai da mu'jiza kaga ai har annabi Musa alaihi salatu wassalam ai har karan batta akai tsakanin shi da matsafa da bokai a matsayin shi na manzo mai mu'jiza da kuma su matsafa wanda suke masu tsiddabaru amma Allah ya ce falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim duk abin da suka yi sun sirce idanun mutane ne kawai suna ganin kamar ga sandunan sun zama macizai amma karya ne amma duk da haka Allah ya ce annabi Musa da ya jefa nashi sandar fa iza hiya talqafu ma yafiku sai gashi duka tana haɗiye nasu to kaga duka wannan yana nuna mana bambancin da ke tsakanin karama da kuma mu'jiza suna da bambanci abubuwa ne guda biyu Allah ya sa mu kiyaye wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah ya ce sai kuma muka ƙarfafe shi da ruhi mai tsarki to malamai suka ce menene ruhi mai tsarki wasu malamai suka ce ruhi mai tsarki shine annabi isa ɗin shi karan kansa ruhinsa ruhi ne mai tsarki shine wa ayyadnahu bi ruhil qudus suka Allah ya ce mun karfafe shi ya zama yana da ruhi mai tsarki zuciyarsa zuciya ce tsarkakakkiya wanda wannan kuma yana daga cikin abin da Allah ke karfafan bayinsa nagartattu da shi shine tsarkin zuciya wasu malamai suka ce ruhul qudus anan shine al-injil injila domin Allah yana kiran wahayinsa cewa ruhi ne waka zalika auhayna ilayka ruhan min amrina kaga ruhan min amrina ana ai ana nufin alqur'ani ne mun maka wahayin ruhi daga al'amarin da haka suka ce a taura da injila da Allah ya ba mu annabi Isa shine ruhul qudus wasu kuma suka ce a'a ruhul qudus shine mala'ika jibril mala'ika jibril domin mala'ika jibril shine wanda karara a cikin alkur'ani Allah ya kira shi da cewa shi ruhul qudus ne Allah ya ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika نزله روح القدس من ربك ليثبت بالhaqqi بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين kaga Allah ya ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaq ka ce musu wanda ya saukar da alkur'anin nan shine ruhi mai tsarki wanda ya sauka ne da gaskiya to wannan shine abin da wasu malamai suka faɗi wanda kuma shine ita ce magana mafi inganci kamar yadda abdullahi ɗan abbasin abdullahi ɗan mas'udin da abdullahi ɗan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda da imamu qatada suka ce wannan shine ma'anar ruhul qudus shine mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi addu'a ma a Hassan ibn Sabit Hassan ibn Sabit mawakin annabi ne duk sanda larabawa ko mushrikai suka zo suka zagi annabi Hassan yana yin waƙoƙi yana maida musu martani annabi sai ya ce da shi kum wa ruhul qudus ma'ak tashi ruhi mai tsarki na tare da kai shine mala'ika jibril a wata ruwayar sai ce Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus Allah ka karfafi Hassan da ruhi mai tsarki ka karfa- ka kar- ka karfafe shi da ruhi mai tsarki daga sai zama ruhi mai tsarki shine mala'ika jibrilu wanda kuma wannan ita ce magana mafi inganci wa ayyadnahu bi ruhil qudus to shi mala'ika jibril shine mala'ika mafi daraja cikin mala'iku wanda kuma za mu ji a gaba insha Allah ta'ala yadda su yahudawa da kafiran maka suka ce mala'ika jibril wai abokin gabansu ne iya abin da ya sa ba za su yi imani da ƙur'ani ba kenan shine wai wanda ya sau wanda aka aiko shi da alƙur'anin a cikin mala'iku makiyinsu ne mala'ika jibril wai makiyinsu ne da haka Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin da haka Allah ya tabbatar da cewa duk wanda yake gaba da mala'ika jibrilu to kafiri ne aka kullama ja'akum rasulun Allah ya ce to ku yanzu duk sanda wani manzo ya zo muku daga wajen Allah bima la tahwa anfusukum duk sanda wani manzo ya zo muku daga wajen Allah da abin da ranku baya so fariqan kazzabtum istakbartum sai ku yi girman kai fa fariqan kazzabtum wani bangare ku ƙaryata wa fariqan taqtulun wasu kuma ku kashe su haka za ku ci gaba da rayuwa wannan kuma shine ɗabi'an banu isra'il Allah ya ce walaqad akhadna mithaq walaqad akhadha Allah mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilayhim rusula الله ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا فريقا تقتلوا يقتلون وفريقا يقتلون da haka suka ce Allah ya ce walaƙad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il hakika Allah ya riki alƙawari da banu Isra'ila wa arsalna ilaihim rusula Allah ya ce mun aika musu manzanni sai dai kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum duk sanda wani manzo ya zo musu da abin da ransu baya so fariqan kazzabu wani bangare su karyata wa fariqan yaqtulun wani bangare kuma su kashe kamar yadda suka yi ma annabi zakariya alaihi salatu wassalam suka yanka shi hakanan suka yi ma annabi yahaya dan annabi zakariya alaihi salatu wassalam shi ma suka yanka shi saboda haka haka suke kullum ma ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulu to saboda haka wannan ayar tana nuna mana illar bin son zuciya domin malamai suka ce shi kalman alhawa abinda ya sa aka kira shi da alhawa shine nitsarwa kenan to me yasa aka kira shi da haka shine li'annahu yahwi bi sahibihi ila nar saboda duk wanda ya bi son zuciya to son zuciyar nan zai ritsar da shi a wuta zai gangara wuta shine alhawa gangarowa daga sama zuwa ƙasa kenan ka nitse a cikin abu to duk wanda yake bin son zuciya to zai nitsa cikin wuta to shi yasa Allah baya son masu bin son zuciya to kaga nan shi yasa Allah ya ce duk sanda wani manzo ya zo muku da abin da ranku baya so istakbaltum sai ku yi girman kai fa fariqan kazzabu wani ku karyata fa fariqan taqtulu wani kuma ku kashe haka kuka dinga rayuwa to haka suka dinga rayuwa suna kashe annabawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce mafi sharrin mutane a wajen Allah shine wanda ya kashe annabi ko kuma annabi ya kashe shi man qatala nabiyyan aw qatalahu nabi wanda annabi ya kashe shi ko kuma ya kashe annabi to shine mafi sharrin mutane a wajen Allah kaga duk wanda ya kashe annabi dama kai tsaye ai yayi fito na fito da dokar Allah ne wanda annabi ya kashe shi a wajen yaƙi wannan kuma utuyinsa da taurin kansa yayi girma har manzo duk yadda yake tausayin al'ummansa amma ya kashe shi wannan shine mafi sharrin mutane saboda haka waƙalu sai suka ce a'a ai abin da ya jawo mana haka shine qulubuna gulf suka ce ai zukatanmu zukatanmu qulubuna gulfun zukatanmu akwai rufi akai zukatanmu a rufe suke wai ba laifinsu ba ne laifin zukatansu ne zukatansu ne suke a toshe allah sai ce a'a bal la'anahumullahu bi kufrihim abin da ya jawo suka yi haka shine da kafircin su yayi yawa sai allah ya tsine musu albarka fa qalilan ma yu'minun daga sai zama yan kaɗan ne a cikinsu suke imani yan kaɗan ne masu imani a cikinsu saboda haka abinda suke faɗi na cewa wai laifin zukatansu ne zukatansu ne suke cikin rufi wannan ba gaskiya ba ne abinda ya jawo musu haka shine allah maɗaukakin sarki ya la'ance su saboda me saboda a kafulcinsu da suka dinga yi to da wasu malamai suka karanta wannan ayan da cewa wa ƙalu ƙulubuna wulf aka yi ma wulfun aka yi ma lamun ɗin skun wasu kira'o'in kuma suka karanta da waƙalu ƙulubuna guluf aka yi malamun ɗin gamma da haka duka dai jam'i ne na aglaf jam'i ne na aglaf ai alaiha agliya shi ne su ce zukatanmu akwai yana ko akwai wani rufi ba ma ganin gaskiya zukatanmu ba sa fahimta shi ne allah ya ce a'a balla'anahumullahu bi kufrihim allah ya la'ance su ne saboda kafulcin da suka yi faƙalilan ma yu'minu don haka 'yan kaɗan ne a cikinsu za su yi imani 'yan kaɗan ne a cikinsu suke masu imani saboda yadda allah maɗaukakin sarki ya wato ainihin la'ance su ya tsine musu albarka allah ta'ala ya samu dace sai ya ce walan ma ja'ahum kitabun min indillah walan ma ja'ahum kitabun min indillahi مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزلوا أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده فباءوا برب غضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين na'am lokacin da muke da shi ba zai bari mu fassara wannan ayoyin ba sai Allah ya kai mu gobe insha Allah ya mu tashi akan su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya mana albarka baki daya wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته